أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما بعد muna dadai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya kamu wannan farice na juma'a 20 kenan ga watan wanda yake 20 ga watan zulhijja hijira ta 1442 wanda ya daidai da 30 ga wata na bakwai miladiya 2021 a wannan zawiya ta mu zawiya shekhan mu shekh marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda muke ci gaba da karatun littafin ashifa bi tarihi kukul mustafa sallallahu alaihi wasallam an ba manta ba za mu tashi za mu yi zama wannan na 73 kenan muna cikin juz'i na farko babi na hudu da ke bayani bisa kan mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ababen da Allah ya ɗauka kama yake sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da su muna tafi mun faro da babban mu'ujiza alkur'ani da irin da abin da ya kumsa na mu'ujizoji nau'i nau'i nau'i na shi duka mun bi a takaice duk shi ma mai littafin yana faɗi duka wannan a takaicen takaitawa ne saboda mu'ujizojin ma'aikatar salam ba su da ƙarshe mun zo mun biyo sauran mu'ujizoji na irin sa albarka da addu'o'i to da yanzu za mu tashi fasali na sha takwas alfasulu samin ashir fasali na goma sha takwas wa mislu hadha fi sa'il jamadat ban mance ba mun yi da magana ne a wancan zama namu bisa kan kututture mu'ujiza da ta bayyana da tare da kututturen da biyan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke hudu ba a saman shi to shine yace wa mislu hadha fi sa'ir al-jamadat dan saboda shi wancan zancen kututturen da biyan an an tike mu'ujizoji ne wanda suka shahi itace da su da shi sannan kuma sai ya zama wata harkatul wasul tsakanin shi da abin da za a yi magana na sauran ababe wanda suke sandararru wanda ababen da ba su da rayuwa can an yi zancen bishiyoyi an ida to shi ne aka suke da wannan kututture shi wanda asalin shi shi ma bishiya ne duk cewa shi ma ya zama sandararren yanzu to kuma dan a shiga wani fasali wanda zai bayani ba su kan sandararrun ababe wanda ba su da rayuwa shine ce mislu haza kwatankwacin wannan abin da ya abku kenan ka tare da kututturen da jinan yace fi sa'ir al-halat ajamada ta a cikin sauran sandararrun ababe wanda ba su da rayuwa حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التيمي حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرادب حدثنا المهلب حدثنا أبو القاسم حدثنا أبو الحسن القادسي حدثنا المروزي حدثنا الشربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسماعيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال wannan silsila ta cike da sahabin alaihi sallam mai girma shine Abdullah da Mas'ud cewa cikin sauran nusakh in kan ba sa ibn ba to akwai ibn ba Mas'ud bane bane Ali bin Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud qala Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace lakan kunna nasma'u tasbiha ta'ami wa huwa yukal mun kasance muna jin tasbihin abinci wa huwa yukal alhali ko ana cin shi shi abincin wannan yana hudin suna cin abinci har da ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallam da ka yi sabai sun hidu wannan mun kasance ana kaza suna nihin zamani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gashi suna cin abincin amma abincin na tasbihi ana ji kunna na samau yace muna ji abincin na tasbihi yana cewa subhanallah wa fi ghairi hadhihi riwaya a cikin wani wannan riwaya kuma an ibn mas'ud an da radiyallahu anhu kuma da daga abdullahi dan mas'ud din yace kunna na akulu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ama mun kasance muna cin abinci tare da annabi manzo Allah tsiya da aminci Allah tabbata gare shi wa nahnu nasma'u tasbihahu mu ko muna jin tasbihin shi abincin wanda ake ci wa qala Anas radiyallahu anhu yana Anas yadda Allah tabbata gare shi yace akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaffa min hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki cikin cikin tafi daya min hasan na daga tsukun kuni fasabbahna fiye da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan tsukunkunin tsakuyoyin tsakuwa muke ce manzama shine tsukunkuni sai fasabbahana suka rika tasbihi fiye da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi tasbihi a cikin hannun ma'aikin Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi hatta sai aka sami'ina sami'ina tasbihi ban san ba a wajen kuma sami'ina aka sanya kuku sami'ina ko sama'ana sami'ina ko samina kawai ko? don na ga ha a cikin wani tayi ma nashi shi duka kama wannan samina ya rubuta a ta samina tasbiha ha? samina ko? yawa to shi ban san wajahin fahimta wannan in samina ya kabar shi ba amma in hatta samina tasbiha ne ya hita har sai da muka ji tasbihin nasu har samina a ce ana kin na samu ta'alif ko ko hatta sama'ana a ce har sai da wannan tsukunkun suka jiyar da a tasbiha tasbihi sun ma sabbahun na fiye da abi bakar ne abin da yake wuta a nawa gani shine wannan hutsocin guda biyu ko dai sami'ina hatta sami'ina tasbihi a ce an san yadda alifin ne koko a'a da yake daman yawancin rubutun da harko ba da wasali ake ba sai daga baya ake wasali aka samu sabani da wajen wajen wasali maimakon a ce sama'ana ne sun jiyar da sai aka sa aka sa sami'ina sun ji zama da haka sai har sai da suka ji kin bin san ma'anar shi ba kamar ma'anar ba ta wuta alama ya fito hatta kenan ko samana ko samina ta har sai da suka ji da tasbihin su tsunkunin aka ji ko ko har sai da mu mai ruwa ya ce har sai da mu muka ji tasbihin sun ma sabba wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba wa'annan tsukunkunin fiye da abi bakarin radiyallahu anhu a cikin hannun sai na abubakar radiyallahu ta'ala ta gare shi fasabbahana sai suka yi tasbihi sun mafi aidi na sannan aka zuba su daga hannun sayan abubakar aka zuba su a cikin hannayenmu ba ma sabba na sai ba sai sai ba sai tasbihi ba wannan duk nuni ne bisa kan mu'ujizoji muke in ba manta ba ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tsakuwa a je tana tasbihi wa rawa mithlahu abu dharr radiyallahu anhu haka kwatankwacin shi sai na abubazar ya rawaito idan da tabbata gare shi wa zakara sai ambata anna wannan sabbahana fi kafi umar wa usman shi sai kara cewa sun yi tasbihi a hannun sai na umar da hannun sai na usman bancin sun yi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba su a hannun sai na bakar suka yi tasbihi ya zuba su a hannun sai na umar suka yi tasbihi ya zuba su a hannun sai na usman suka yi tasbihi wa qala ali radiyallahu anhu haka sai na ali yadda da tabbata gare shi yace kunna bi makkata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mm wa tabbahat al-ashjar aw tabbahat al-ahjar fi wasti kafi ko kan shi ne shi yake wani wa tabbahat al-ahjar fi wasti kafi shine wannan ake zance a kunna sai na ne da ta annu yace kunna bi makkata ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a makka tare da ma'aiki Allah tsiya da mun Allah tabbata a gare shi fakarashi ila ba'adu na wa'iya sai ta a sashen gehenta ita makkan kenan famastaqbalahu shajaratun wani ice wata bishiya bata fuskance shi ba wala jabalun ko wani dutse bai fuskance shi ba illa qala lahu face sai ya ce a gare shi assalamu alayka ya rasulullah aminta Allah ya tabbata a gare ka ya kai ma'aikin Allah wannan sai na Allah yake wade ce da muka hita shi yana ji suka hita a gehen Madina duk iccen da aka fuskance sai iskan na iccen da aka fuskance shi sai aji iccen wannan yana ga yana kai gaisuwa ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk dutsen da aka fuskance shi sai ji dutsen na kai gaisuwa ga ma'aikin Allah ya da amince Allah tabbata gare shi wa an jabir ibn samura radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan samura ya dala tabbata gare shi anhu sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karbo daga ma'aikin Allah ya da amince Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya inni lalle ni kam la'arifu lalle na san hajaran wani dutse bi makkata wanda yake a makka wannan dutsen kane sallimu alayya ya kasance yana kai gaisuwa a gare ni yana sallama a gare ni qila aka ce innahu innahu al-hajarul aswad aka ce wannan yana nin hajarul aswad ne dutsen nan da ake sumbanta duk in an yi kowane shaudi aka yi lokacin da ake tsawafi wanda ke cikin ka'aba wa na aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha da ta tabbata a gare ta tace lamastaqbalani annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ke cewa lamastaqbalani jibril alaihi salam bir risala yayin da malaika jibrilu aminta Allah ta tabbata a gare shi yake huskance ni da manzanci ana farkon aike kenan ja'altu la amuru bi hajarin wala shajarin illa qala assalamu alayka ya rasulullah kawai sai na ji ni ba zan wuce ba ta kan wani dutse ko wani icce bishiya face sai na ji wannan iccen ko wannan dutsen yana kai gaisuwa gare na cewa amincin Allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi dan abdullahi ya dala tabbata a gare su su bi shi da ma'aikin shi dukkan su sabai ne yace lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bi hajarin wala shajarin illa sajara lahu ma annabi sai da mutum Allah ya tabbata gare shi bai kasance ba yana hushe yana shudewa ga wani duci ko wani ice face sai wannan bishiyan ko wannan dutsen sun yi sujada a gare shi wa fi hadisi al-Abbas a cikin hadisi wanda kuma annabi annabi sallallahu alaihi al-Abbas radiyallahu anhu ya rawaito yace izishtamala alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala bani bi mula'ati yace yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube a gare shi shi al'abbas kinnan annan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala bani kuma ya lullube absa ƴaƴan shi al'abbas kinnan su hudu da abdullahi da ubaidullahi da fadl da da kusan wannan sune ƴaƴan sayyidina abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lullube da abbas inda ƴaƴan shi bi mula'atin da wani mayahi wa da'alahum bisatri minan nari sai annabi sallam ya yi musu addu'a da su samu sutura minan nari daga wuta ka satrihi iyawun bi mula'atihi tamkar wannan suturta wadda ya musu da wannan mayafin nashi annabi sallam ya yi addu'a da ya lullube su sai ya addu'a wannan addu'a ce sai fa amanat asqufatul bait babi wa hawaitul bait amin amin kawai sai aka yi gudumka gudumka ta kowa da wani wani icce wanda ke jikin kowa da bangaye kawai suna ce amin amin amin cikin ɗakin da aka musu adda wa an ja farbini muhammadin ana bi wani abu mamaki sai magi sallallahu alaihi wasallam in babu wanda mutane wanda za su ya amin in banda gashi nan kawai duk wanda ke shi har abinda ba san shi da magana ba oha gudumka iccen gudumka da duk abin da za a tattakawa shi ne a shiga daki a ce ana ce askufa da da da da kowane bango kawai sai aka yana ce amin amin wa an jabir wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga jabir da dan abdullahi a wannan ba shi ne wa an ja'far ibn muhammad ko ana abi an karbo daga ja'far ja'far ja'far sadiq kenan dan Muhammad Muhammad al-Baqir kenan shine jikan jikan Husaini dan Sayyidina Ali wato Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Zain al-Abidin kenan ibn ibn ibn Husain ibn Ali Zain Abi Talib radiyallahu anhu wannan shine jikan al-Husain shine ana abihi daga baban shi kenan zainul abidin gina wanda ake ce wanda ke ne lakabi da zainul abidin shine shine ali da sunan sai na ali kuma cikin shi kuma shine jikan sai na ali dan husain dan husain jikan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kenan ya an adda shi shi Ja'far ya rawaito daga mahaifin shi Muhammadu al-Baqir ya rawaito daga a baban shi shine Ali Zain Abidin yace marizan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya Allah annabi ya da mutala tabbata gare shi yayi rashin lafiya wata rana فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب sai malaika jibril ya zo masa da wani dan kwano za a ce babakin nan yanzu a yaren yanzu a ce asset asset wani dan kwano wanda wanda ke haka ba babba ba fihi rumman cikin shi akwai rumman rumman wa inab da inabi fa akala min musnabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ta da mutum Allah tabbata gare shi ya ci daga wannan inabin fa tabaha sai kuma wannan inabin da rumman din suke suke suke tasbih وعن انس رضي الله عنه عن كربو daga Anas kuma shi ma ya amsa Allah ta bata gare shi yace sai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Usman radiyallahu anhum Uhud a ma annabi sai da amsa Allah ta bata gare shi tare da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman yace wata rana sun hau Uhudan dutsen Uhud farajafa bihim sai yayi girgiza da su ya girgiza suna saman shi yake girgiza فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي اثبت عهد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان ba kowa kai uhudu ka tabbata ka nutsu ka tsaya ka bar wannan girgiza ba kowa ne ke saman ka ba sai a daga annabi sai siddiqi sai shahidai guda biyu shahidai guda biyu kowa ya san annabi wane ne adamin kowa ya san wane ne siddiq abubakar siddiq da ladan shahidai guda biyu ga sunan umar da usman kowanne ne ashe shahada zai kowanne ne cikin hanya ta Allah za a shahadantar da shi wa misruhu kwatankwacin wannan kuma ana abi huraira shi ma an karbo daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu yarda da tabbata gare shi shi kira'in a cikin game da dutsen hira wa zada ma'ahu sai ya ƙara tare da shi wa aliyun wa talhatu wa zubair radiyallahu anhu ya ƙara da wa'annan guda uku su ne da sai na ali da sai na talha da sai na zubair ya dala tabbata gare su wa kana yace fa inna ma alayka nabiyun sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba kowa ne ke saman kafa ce annabi au siddiqun ko siddiqi au shahidun ko shahidi dukkanin su kenan su ma wa'annan duyin ya duk shahada zafi wal khabaru fi hira'in aidan an usman kuma irin wannan labarin an rawaito shi kuma ne daga sayyidina Usman radiyallahu anhu da Allah tabbata gare shi kala yace wa ma'ahu asharatun min ashabihi ana fihim yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da wayansu guda goma daga cikin sahabban shi ni ina daga cikin su wa zada Abdurrahman wa Sa'adan sai ya ƙara akan waɗanda aka ambata bayan nan ya ƙara zance Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad kenan radiyallahu anhu da Allah tabbata gare su kala yace wa nasitu litnaini na mance guda biyu da suke saura cikin mutum goma wanda suke sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sayyidina usman wa bi hadisi sa'id ibn zaid radiyallahu anhu aidan haka a cikin hadisi na sa'id ibn zaid yarda da tabbata gare shi mislu kwatan kwatin shi shima wa zakara asharatan sai ambaci mutum goma wa zada nafsahu sai ya kara da kansa kenan cikin mutum biyu da aka mance ɗaya ne ya saura وقد روي حديث كما أن رويته أنه هنا طلبته قريش قال له سبير اهبط يا رسول الله لوكتين دا قريشاوا suka neman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijiran nan suna nema wai su kashe shi lokacin sai ya hau wani dutse da ake ce mai sadir an ce shi ne dutsen nan na muzdalifa da ya sama shi sai shi dutsen ya mamaki suna suna magana ya ce ya ma'aikin Allah sabaka daga sama na fa inni akhafu an yaktuluka ala zahari saboda ina tsoron su kashe ka akan bayana fa yu'azzibani Allah Allah ya muna azaba ni ma ni kenan abu ya shahini fa qala hira kawai sai dutsen hira shi ko sai ce ilayya ya rasulullah tawo zuwa gare ni ya ma'aikin Allah lokacin nan sai ya koma nan ne cikin kogin nan na na hira shikenan har suka zo abin a karin bayani ma anan insha Allah ba jima ba wa rawabnu umar radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ala al-minbar kuma abdullahi dan umar ya rawaito cewa annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi ya karanta akan minbari wa ma qadarullah haka qadri wannan aya da ya karanta ta ina cewa ai wa ma qadarullah mutanen nan ba su girma ba su kaddara ba su girmama Allah ba haka kadiri gwargwadon girmama wasa ko ba su san Allah ba hakikanin sani shi kusan da abu guda suke nunawa in ka san Allah lokacin nan ne zaka girmama shi haka nan kuma baka san shi ba ba kai baka san yawa ma zaka girmama shi ba to sun makara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dan ya nuna irin girma na ubangiji yace yumajjidu al-jabbaru nafsahu yaqulu ana al-jabbar ana al-jabbar ana al-kabir al-muta'al yace Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa yumajjidu nafsahu yana girmama kansa ayyuma jidul jabbar nafsu Allah aljabbar shi aljabbar shine yana da ma'anoni dama da girma a shine kisan nan ta jababira mutanen da annabi aka umarci annabi Musa ya yake su wani gari cikin su akwai jababira banyan mutane ne kata kata wani cikin su jababira tika tika mutane da zama da girman su ake ce musu ake ce musu ake jabbar to haka mutum ne girma sosai to amma yana cikin ma'anar shi aljabbar mai dora kariya shi ma kuma shi ne ma muke in kai wani abu suka yi abin da ba daidai ba cikin lazimi sai ka yi jabar ko yawa dora kariya kenan to mai dora kariya aljabbar sannan akwai aljabbar mai tilasta bayi kuma zuwa abin da shi yake so ko ka ki ko ka so ka yi abin aljabbar kenan abinda Allah ya so shine za ka yi abinda Allah ya so shine yake kasancewa ko bayin sun so ko ba su so ba cikin komi to shine aljabbar aljabbar bai ce ma yi majidun lahu na sabu ba ce aljabbar Allah mai irin wannan girman duka man ka haɗa baki daya girma ne na kowane janibi yana girmama kansa ya kure yana cewa an aljabbar ni ne wa aljabbar ana aljabbar ni ne aljabbar ana alkabirul muta'al ni ne mai girma a mai girma wanda yake girma a zatin shi mai girma a cikin sifofin shi almuta'al shine wanda ke ɗaukaka a dukkan abin da bai dace da shi ba dan su da an yi wani abin da bai dace da Allah sai a ce fata duka ji Allah ya ce fata alallahu amma yushrikun ah Allah ya dauka duk daga abin da suke gama tare shi Allah da shi to Allah shine shine muta'ali ne daukaka ya daukaka daga dukkan abin da bai dace da shi ba na daga wuri da zamani ma yanzu shi abin da yake wannan shine abin da yake sifata hawadis ababen da suke fararru duk wanda ware shi aka yi akwai lokacin aka ware shi yana cikin lokaci amma Allah ta barka ta'ala ba zancen lokaci a cikin shi babu wani lokacin da zai taro shi a ce ai ga lokacin da yake a ko balle wuri to shine mutane yanda ya dokaka dukkan wani abin da bai dace da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wannan yana kan minbari farajafa al-minbaru hatta qulna la yakhirranna an sai minbarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan shi ya girgiza sabai sai suka waɗi a cikin ransu ko a bakin su masu cewa kai wannan lalle ba makawa sai ma a gitar sun ya hado daga kan mimbari saboda yanda mimbarin shi kan shi da yaji an faɗi girman Allah ya girgiza suke tsammanin kawai annabi sunan ba zai tabbata a kashe dole sai ya hado sallallahu alaihi wasallam wannan a yi magana ne sai tasiri ga abubuwan da ke sandararre ma ba ma mere wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma haka an karɓo daga Abdullah ibn Abbas ya zara tabbata a gare shi shi da ma'aikin shi duka al-Abbas kana haula al-baiti 60 wa 30 sanami wa 300 sanami ya kasance a ɗakin Allah ya alfarma akwai gumaka har 360 musbatatan ko musbatatan ko musbatatan ko musbatatal arjuli bir rasasi fil hijara wannan duka gumakan abin tabbatar da ƙahuwan su ne digadigansu akan duwar wasu da ni aka hada aka aka tabbatar da digadigansu ƙahuwan su akan duwar wasu nan ce bin rasas da darma aka narkar da darma aka sanya tsakanin dutse da ke kasan su da ƙahuwan su wannan gumakan ko ma da me suke tabbatu kenan kaga abin kake tsammanin ya wani irin kake ka san wannan ba wani iskan da zai girgiza shi abu ne a haɗa shi da dutse kuma a yi walda a sude da darma ya ce falama da kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjida yayin da ma'aikin Allah ya da mutane Allah sabata a gare shi ya shiga masallacin nan mai alfarma amal fatahi shekaran da aka yi fatu makka shekara takwas kenan ko ja'ala yushiru bi qadibin fi yadihi ilaiha wa la yamassuha sai annabi sallallahu kawai ga yana nuni da wata sanda da take hannun shi ba wai shawa wannan yake ba bai shawa su wannan goma kan kawai nuni kawai wai kure yana cewa ja'al haqu gaskiya ta zo wa zahaqal batilu ƙarya kuma ta kau innal batila kana zahuqa da mai ta ƙarya mai kawarwa ce idan man tahiya take ana cewa ita bahaushe ke cewa ƙarya hule take ba tafiya a zuwa ƙashaya fama ashara ila wajhi sanamin illa wa qa'a bi kafahu alaihi sallallahu bai nuni ba zuwa huskan wani wani gumki ba ce sai gumkin nan ya wadi ta kan kesa in ta daga nan gaba ko annabi sallallahu ya nuna shi kawai sai ga ya wadi can baya ta kesa wala li kafahu illa wa qa'a bi wajhi haka nan kuma annabi sallallahu bai kasance ba yayi nuni zuwa wani dutse ta kesa sai ya fada ta huskarsa in daga baya ne ya nuna shi kawai sai ga ya fada kan ta ta huskarsa hatta ma ha baqiya min ha sanamun ha sai ba wani du ba wani gumshi cikin gumakan nan 360 da saura duk sun wai wa misruhu kwatan kwacin wannan dai cikin hadisi bin mas'udin radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud Allah ta mata gare shi wa kana yace faj'ala yat'anuha sai annabi sallallahu alaihi yana sukan su a wa yaqulu yana cewa ja al-haqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id gaskiya ta zo ita ƙarya ba za ta faru ba wata ƙarya ba za ta faru ba wa ma yu'idu kun ba za ta kwankomu ba kawai an gama da ƙarya irin wannan abu ya riga ya huce kenan wani zalika har wani hadisi na cewa ma ai shedan ya yanke kauna da abauta ma gumaka a wace ziyotul arab bayan wannan yasa kenan ba san wani wani ƙarya ta irin wannan ta ta yi kenan ba san dawowa wa min zalika hadisuhu ma rahib yana daga cikin irin wannan zantan shi ko hadisin shi abinda ya abu kenan annabi wato na annabi sallallahu alaihi wasallam ma rayi tare da wannan abidin nan rayi masu bautan nan ne suna cikin masu addinin nasara masu kemanci a samu wuri kawai cikin daji su cikin dokar daji su wani gidansu kawai tsaya a nan wurin su ta bauta wannan 50 dai amri a cikin farkon lamarinsa iz kharaja tajira ma'ami lokacin da yake ta yana mai kasuwanci tare da aminsa tare da cewa masu sharhi sun yi ta'aliki akan cewa wannan ya haita yana mai kasuwanci lokacin nan duka bai wuce yana dan shekara goma sha biyu ne ya ta tare da aminsa abu talib wa kana rahibu la yakhruju ila ahadin shi wannan mai bautan wannan ya kasance ba ya hita zuwa kowa duk kowa ya zo bai hita bai hita daga inda yake fa kharaja wa ja'ala yatakhallaluhum yatakhallaluhum sai kawai ga ya hita yana rarratsa su ranar da suka zo su karabka wannan da suka zo tare da maki sallallahu yana rarratsa su yana rarratsa su hatta akhadha bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya riko da hannun manzo Allah da amince Allah ya tabbata gare shi fakara yace hada sayyidul alamina wannan shine shugaban alam baki daya shine shugaban duk wani halitta wanda ba Allah duk wani halitta an ce ba sai an ce wanda ba Allah ba duk abin da ba Allah ba shine ake cewa alam shine shugaban kowa da komi ya ba su wallahu rahmatan lil alamin anda Allah zai aiko shi yana mai rahama ga talikan baki da fa qala lahu ashyakhu min quraish sai wasu latijai suka ce ga wannan shi mai bautan rahibin wannan wasu latijai daga cikin quraisha wannan suke wannan cikin wannan garba suka ce ma ilmuk to me ya sanin ka me ya sanar da kai wannan kuwa wa qala sai ce innahu lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan lahu ba wani ba wata bishiya ko wani dutse da ya wanzu face sai ya faɗi yana mai sujada gare shi wala yasjudu illa li nabiyin shi ko dutse da bishiya ba sa sujada sai ga annabi wa zakaral qissata sai ambaci kissan dai shi dai abin da abin da yake so in kisan ya faɗi shine wannan mahallin shahikin cewa ga tandararren abubuwa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sujada sun oh ya annabi sallallahu alaihi mu'jiza tare da su ثم قال سيتي وأقبل صلى الله عليه وسلم عليه غمامة تظله sai ma'aiki sallallahu alaihi ya huskanto bayan shi wannan mai bauta yana tararra tsasu yana tararra tsasu yana so ko shi yake son gani tun da ya ga wannan an yi haka tun daga nesa ya lura kawai duk wani ice cikin mat- yana yana sujada ga wani mutum cikin wannan mutanen duk wani dutse yana sujada ga wani mutum cikin shi Allah ya nuna mai yayi mai cikin shi sa yake ta nema yake ta nema karshe dai wa akbala sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto wa alaihi gamamatu tazilluhu burbushin shi akwai wata- wani girgije da yake mai inuwa falamma da na miyar qaumi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanto ga mutanen nan wajadahum sabaquhu ila fai'i shajara sai ya same su mutane sun riga sun riga shi zuwa ga wani ga ga inuwa ta wannan wannan bishiyar babu shi kenan kawai bishiya mutane suka cikin inuwa falamma jalasa sai da ya zamana malal sai'u ilai sai inuwa ta karkata zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam Ah, wannan shine karshen ah, wannan abin da ya kawo shi ma dai ya gungunce ne ya kawo dai inda zai nuna ma yanda bishiya yanda tandararrun abubuwa ah, suka san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zama mu'jiza Ah, in ba haka ba shi kisa wannan rahibi shine wani cewa bahira ana ce mai rahiba bahira ko jirgis ko jarjas shi ne da yana cewa bahirar rahim na yake ta bauta shi da ya zo da ya hango su sun taho kawai baya hitawa daga inda yake hito ya tarbe su yake rarratsa kamar yadda ya hudu da ƙarshe dai da ya gama a kisa sai mai musu wannan shi ga matsayin shi saboda haka wayansu daga baya masu tarjaman sahabbai suka sanya cikin sahabbai saboda shi da ban sharadin sahabi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a kamun yake barin duniya kuma ka yi imani da shi lokacin da ka gan shi ka yi imani da shi kuma har ya bar duniya bar ka kana da imani ko kai ka bar duniya kana da imani da shi to shi tun lokacin da ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ma da- ko da ma daga baya ba sabu ba kuma nan shine kamar na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara dan shekara 12 ne lokacin nan yace mai to wannan wa abin da yake maka shawara wannan gara ka koma da shi saboda yahudawa wannan yahudawa in suka gashi ba sun bar shi ba sun san lokacin bayyana shi ya zo kuma abin da suke so su daman kansu a ce cikin su ya bayyana in suka gaba cikin su ba za su yi kokarin su kashe shi ko aka ce ya bi shawarar shi ya koma da shi sallallahu alaihi wasallam to a, muna ƙara lokacin gida ba الفصل التاسع عشر فصلنا قوم شاترا الآيات في دروب الحيوانات وما وانا زي باني مسكن وانسو آي مؤجزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم cikin nau'o'ina dabbobi ba dabba ɗaya ba ba kuma irin kama ce ko cikin raƙuma ba ko awaki ko a'a nau'o'i daban-daban daban-daban kamar da za mu gani damo ne a kyalkeci ne a barewa ce raƙuma da za mu gani insha Allah حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي أبو يونس حدثنا أبو الفضل الثقلي حدثنا ثابت بن قيس بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو الآلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن الفضيل حدثنا يونس بن عمر حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت عن كرودة أور من عائشة دولة وتعليتها قالت تتي كان عندنا داجنو ya kasance a gidanmu muna da wata dabba ta gida kawai dabba gida dai ta ce dabbobi akwai na gida akwai wanda ba na gida wasu ne abin ake tsakiyar su ne ne zani wani domestic ko na gida wanda ake zama da su akwai wanda ba zaman ba zaman gida da su na daji to na gidan ɗaya dai daga cikin dabbobin gida mun kasance a gidanmu akwai wani ba ta bayyana kare ba an ce kare ba kare ba bai cewa rikon kare in ba an su yadda wani shirɗa ba ko a ce wata akuya ce ko musa ce ko sansu ba a bayyana ba a wannan hadisi ta ce fa idza kana inda na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ma akin sallallahu Allah ya da mushi Allah ya tabbata a garshe kansa ce a wajen mu in yana wajen mu yana dakin ta qarra wa thabata makanahu fa lam yaji wa lam yadhhab sai wannan dabban ta tsaya ta tabbata a inda take ba ta zuwa tana zauwa wa idza kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wa in ma ki Allah ya da aminci Allah tabbata a gare shi ya fita ja'a wa zahaba sai a ga yana kai kawo yana yana zuwa yana zuwa wa ruya an Umar radiyallahu anhu kuma an karbo daga sayyidina Umar ya dala tabbata a gare shi wayannan duka nuni ne mu'jiza ce yanda dabbawa ta san girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana da mutane gare shi yace an karbo daga sai na umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma sha Allah ya da mutane Allah ta mutane gare shi kana fi mahfalin min ashabi ya kasance yana cikin wani taro na sahabbansa in ja rabiu sai ka wani balarabe na ƙauye mutumin ƙauye ya zo karsa da dabban wannan balaraban ƙauyen ko ba ƙauyen wannan ya harauto wani damo faƙala sai ce man haza ne ya ga an yi taro an kewaye ma a kisa lasalam sai balaraban wannan ba ƙauyen sai ce wane ne wannan ƙalu na biyullah ya ka ce wannan annabin Allah ne faƙala sai wannan ba ƙauyen ya ce wallati wal uzza ina rantsuwa da lati da uzza wasu gumakan su ne wanda suke su ma duka a makka suke la amantu wani ma an ce ma cikin masallaci suna cikin wanda wanda aka roshe cikin masallaci suke suma da lata da wajen suna manyan wanda suke bauta ma gumaka da suke bauta ma ya ce ya rantse da su ya ce la amantu bika ba zan yi imani da kai ba wai ga mu aki suna sai da ya ma matso gashi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa da shi wannan ababun bakan nashi ya ce ba zan bada gaskiya da kai ba au yu'mina au yu'mina muna ga wata wani su nuska kamar sun sa yu'minu yu'mina ne au yu'mina har sai duka hazu da har in wannan daman ya ba da gaskiya da ke tukwana ya faro to shi ya yanke ki a mace yace ai to in ba wannan ba daman in dai kai annabi ne to ba zan ba da gaskiya da kai ba sai wannan daman ya ba da gaskiya da kai wasu wani wani hudu yake sai a yanke amma dai tun an ce ya faro to damo la'alla ko a ko a yanke yanke ko ba a yanke ba dai dai ne wa tarahahu bayna dai sai ya jefa daman nan gaban ma annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dabu ya kai damo fa ajabahu bi lisanin mubin yasma'u alqawmu jami'an sai daman nan ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani harshe wanda ke mabayyani yasma'u jami'an alqawmu jami'an mutane baki ɗaya suna jin shi kowa yana jin shi da harshe mai fasaha yace ma a gidan sallam labbaika wa sa'adaika ya zaina man wafal qiyama yace labbaika ita labbaika amsawa ce ta girmamawa saboda ma'anarta a ijabati laka marratan ba'da marra ina amsawa gare ka shudi bayan shudi na amsa ma na ƙara amsa ma wa sa'adaika ita ma wani irin amsawa ce ta girma shi ko musa'ad ma'anarta musa'ad tili ba a cika karratan ba da karra taimako na ga biyayya gare ka zai zo shi ma shuɗi bayan shuɗi kowane lokaci kawai biyayya ka nema nake in taimaka ma biyayya ka inda take dai abin da kake so ko za a yi mu mutum yi ka ce ka kira wanda kawai shi jira yake dama a kira shi yanzu za ku ce za a yi ya ka ce mutanen mutanen malikatu saba balkisu da ta ce ma aka annabi Sulaiman ya aiko mata littafin nan sai ta ce qalat ya ayyuhal malau wanne wani ke ne kitabun karim inna wa Sulaiman inna wa Sulaiman ramadan inna wa Sulaiman ibn Allah ta'alu alaihi wa sallam muslim qalat ya ayyuhal malau waftuni fi amri ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amrana qad shadu qala nanu ulul quwwati wa ulul ba'si shadid wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri da sai da mun su ce mutane mutane na so abin da ke faruwa gashi an aiko mana wani tayi mai girma gashi an rubuta daga inna wa min sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alaihi wa sallam duka litai ma ba wani bayani bane ba kawai zance ne na manya innahu min sulaiman wa inna wannan abin da kumsa daga sulaiman ne shi kuma abin da kumsa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahama jin kai abin da nake so Allah ta'alu alaihi ka ku wani dagawa gare ni kawai wasu ni musulmi ku zo mini kuna masu mi kauya ya ce to kun sani ni ko ba na yanke wani lamari manyan-manyan kwamandodin sai sakira su kun san ba na yanke shawara tattare da wani lamari sai na shawarce ku me kuke gani ya za a yi wasu ne fi amuri ku kawo ni ku kawo fatawa ya da mini hanya ta abin da zan cikin lamari na a shi sai kawo na wani ulu kuwacin ulu ba a sai shafi lalle mu ma'abuta ƙarhi ne ma'abuta jarumta ƙarhi mai tsanani an san mu ba tsoro tattar da mu amma wal amru ilayki fanzuri ma za ta muri lamarin duba ki da yana hannun shi ki diba ko kike umarta ni ke ni za a miki ni kike so a yi to kika sai haka ne da manyan shi ma ya amsa amsawa ta bayan amsa labbaika wannan amsawa ce ne a ta mai muhimmanci sosai wani da cikin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam shine professor Ibrahim Ahmad Makari abinda ma al'asar shari'a abinda ake yi zargin shi wa'an sun da suke sai sun yi zargi jiya za a yi sai ka nemo a mara lahi lahi ake nema a ce mai wai baya yana goyon wanda ba su alaihi salam shi yake cewa in ya ji wannan wakan da fada ke cewa labbaika rasulallah labbaikan wannan shi abu ne mai nauyi a kan shi saboda na amsa ma wai shi yake kamun ka ce ka amsa ma a kin sallallahu alaihi wasallam in ka wadi kamar wata da'awa ce kai wai ko ka ko amsa mai annabi sallallahu ya kirawo mu zuwa aikata duk wani abu alheri ka aikata duk wani abu alheri ya kiraye mu zuwa barin duwan barin duwan sharri ka ko bar duwan sharri da abin da ke haramun ne to in baka ce in baka in baka bar wannan ba ka ko amsa ka ka ce amsa wa ma na amsa ma yawa na amsa ake labaikum inda ake ake yayin yanzu a ce labaikum labaikum shehu to abu ne magana ce mai girma ka amsa kawai yadda ka so yadda ka so na amsa ma yadda kake so zai wannan daman haka ya amsa ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace bantin ya amsa mai da wannan kalmomin guda biyu sai yace kuma ya ya wanda yake shine adan wanda ya zo wa tashin kiyama taron tashin kiyama alaihi wasallam shine adan ma baki da kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai manta abu wa kake bauta ma kala allazi fi samai arshuhu yace wanda shine al'arshin shi ke sama wa fil ardi sulbanuhu wanda ikon shi ke kasa wa fil bahri sabiluhu wanda tafarki na ayoyin shi yake a cikin kogi dukan su wannan yawanci su kama jara majalar da galibi a inda abin yayi yawa ake faɗi nan aka ce wanda ke a hanyoyi na ayoyin shi ke a cikin kogi akwai ayoyin Allah tabaraka ta'ala da yawa akan tudu akan sarari aka ambaci na cikin kogi ba koyi ba wasu malama suna cewa mutane mutane suke saman kasa aljannun da suke tattare da su sun lika su goma su da aljannun da mutane dabbobi da suke kan kasa sun lika su so goma dabbobin da aljannun da mutane tsuntsaye sun ninka su so goma tsuntsayen da dabbobin da aljinin da mutane abin da ke cikin ruwa ya linka su so goma duka waɗannan su ko baki ɗayan su mala'iku da suke tare da su sun linka su goma to kaga wannan ana neman a haɗi waɗanda suka yi yawa kenan cikin halittun waɗannan su ne na cikin ruwan shi ne ce to wanda hanya ta sanin shi ayoyin shi suke a cikin kogi a fil jannati rahmatu wanda rahmatsa take a aljanna shi ma digirin na ɗazin ne rahama kamar da suna cikin a hadisi tabbatacce Allah ta barka ta'ala yana da rahama ɗari guda ɗaya ce ya sabkar wa bayan shi ita ce har dabba take jin tausayin ta taka ɗanta da ita take ɗauke kawata hafira ko hotanta daga ta taka shi dukansu zai sako su ran tashin kiyama to wannan tunda mahallin su can ne lahira ne nan ba a ga komai ba shi sai aka ce sai aka a aljanna rama wanda rama shi take a aljanna an ba haka ba wa rahmatu sai kullu shi wa fil nari iqabuhu kuma wanda azaba shi take a wuta yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai duka wannan amsa take ma dabo nake damo nake ba annabi sallallahu amsan wane ne yake shi yake bauta ma sai yace faman ana yace ma dabo ni ko wane ne قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك yace kai ne ma'aiki na ubangijin talikai kai ne cikamakin annabawa hakika man saddaka duk wanda ya gazgata ka yaron banta kuma man kazzaba ka duk wanda ya kare ka haba ya taɗe fa aslama al-arabi wannan ba kawai kawai sai musulunta shikenan sai ya mika wuya da ya ga wannan suna ga alhamdulillah da alamin nan ya kamata da ka taruku sallah yayi salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin sayyidina muhammadin fatil khatim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillahi rabbil alamin